والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا رانا الحميس goma sha ɗaya ga watan ramadan kuma shine majalisunmu na goma sha ɗaya a tafsirinmu na dare daga wannan masallaci masallacin al'afat cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe jamhuriya ta najeriya wanda ɗaya kirgen kuma 21 ne ga watan march 2024 muna cikin wannan sura suratul baqara yau za mu tashi jiya mun gama aya ta 194 inda muka tattauna matsaloli da yawa a ciki muka karkare da matsalan famane ta da alaikum fatadu alaihim misli ma ta da alaikum malamai suka kara wa juna ilimi na cewa shin idan wani ya rike maka dukiya duk hanyoyin da ya dace ka bi na lalama da mutuntawa da kimantawa ka bi bai baka dukiyarka ba sai ubangiji ya koro wata dukiyarsa ta hannunka cin ya halatta ka rike ka cire dukiyarka ko ka rike ka ci sai ya baka dukiyarka malamai suka kai suka kara wa juna ilimi muka ɗauki ƙaulin da yake nuna cewa lalle ya halatta ka rike dukiyarka wanda ita ce magana ta imamul kurtubi ita ce magana ta ibn al-arabi ita ce ƙauli wani cikin ƙauluka na malikiya da yake nuna halaccin haka din da wannan muka karkar wannan aya din muka karanta fadin Allah madaukin sarki kuma aya ta gabanta wa anfiqu fi sabilillah wanda ita ce zamu tashi yau insha Allah za a sake karanta mana da izinin Allah na'am alaramma a'udhu billahi minash shaitanir
نعم Ubangiji ya ce wa an fi ƙofi sabinillahi ku ciyar da dukiyarku saboda Allah, wala tulƙo bi aidikum ilar ta haluka, kar ku jefa kawunanku da kanku da hannayenku zuwa ga halaka ku zama halakakku marasa da boran ƙiyama. Wa ahsinu ku kyautata game da dukiya ɗin nan, da kuma ayyuka na da'a inna Allah yuhibbul muhsinin lalle ubangiji yana son masu kyautatawa wannan jumla ce musta'nafa sabon zance aka dauko bayan sannan kuma tana kunshe da umarni da yin jihadi na dukiya bayan ta gama yin umarni da yin jihadi na rai bin nafs da rawukanmu da jikinmu Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu mun gama maganar jihadi na jiki to sai aka kawo mana sabuwar jumla kuma da take mana bayanin jihadi na dukiya Allah subhanahu wataala ya ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar fi sabilillah anfiqu nan fi'lul amri ne mabniun ala hadfin nun wannan wawu din ita ce fa'ili fi sabilillah aljaru wa majrur muta'alliqan bi anfiqu wala la dinnan nahiya ce tulqu fi'lul mudari ko majzumin bila alwawu fa'il ita ma kamar yadda muka fada a can bi aidikum alba'u nan mazida ce wannan ya an yi mata an ƙari ne ila at-tahluka ita ma jaru majrur har zuwa ƙarshen li'irabi din almuhim dai jumla ce musta'nafa almasuqa lil amri bil jihadi bil mali ba'da al amri bihi bin nafsi an kawo ta ne dan ta nuna mana ana maganar jihadi da rai imam al-bukhari eh, imam at-tirmidhi da abu dawud as-sijistani da imamun nasa'i daga aslam ibn abi imran at-tujibi dukansu hanyarsa ta hanyarsa suka yi riwaya wannan sababi na saukan aya din zai ba mu fa'idodi da yawa cikin fa'idodi shine dukkan zakakurancinka na fahimtar larabci baka isa ka fassara qur'ani ba sai ka je wajen wa'anda suka san ilimin fasar ƙur'ani sabani yanzu inda suke yi wa ƙur'ani hawan kawara mutum ya fassara shi da ya ga dama ashe yana da zahiri yana da batin yana da waye ka hau da ka kai ta abin da ka ga dama ba a fassara ƙur'ani kuma sai da ƙa'idodin da muka faɗa na intro- na ranar farko da muka yi introduction tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an tafsiri na annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnoninsa tafsiri daga athar na sahabbai tafsiri daga tabi'ai tafsiri bil lughatil arabiyya tafsiri bin na- da dai ƙa'idodin da muka faɗa din nan in dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aya za su ɗauki tsagwaron larabcinta su mata fahimta na kuskure sai wani sahabin da ya je makaranta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyo fassara ayar ya ya gyara wa sahabbai fassara who are you by the way kai waye da zaka zo ka ɗauki tsagwaron baki ka karanta yadda kaga dama ba tare da ka koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gurin sahabbansa a wajen fassara aslam ibn imran tujibi yake cewa kunna bi madinatin rum mun kasance a garin rum a wani guri da ake ce masa al-constantiniya mun kasance an san kuma yakin rum me dalilinsa eh, yana da alaka da mutanen tabuka da shirin da suka yi ma za su ba da gudunmuwa wa masu tabuka da waye annabi ya samu labari ya ce har yanzu ashe daga akwai wasu daga waje ma akwai wasu daga waje za su shigo mu- yankinmu su taimaki wasu don a ci mutuncinmu a yi kaza a yi kaza to kafin su yi mu tafi mu je mu mu abu nan ɗinsu annabi salisa ya tayar zuwa constantiniya yake cewa fa akhriju ilaina saffan aziman min ar-rum sai aka fito mana da wani sahu da za a yi tarazaza kenan ko na daga rum fakarci ilaihim minal musulmi na mithluhum au akthar ya ce sai kuma musulmai kwatankwacinsu su ma suka fito suka jera wa ala ahli misir uqba ibn amir cikin tawagan da suka tafi a cikin 'yan kasar misra waɗanda suna da delegate ɗinsu akwai uqba ibn amir wa ala jama'a fudalata ibn ubayd a cikin jama'ar kuma tawagar tun da group group ne wannan yana rike da bangare kaza ya turo jama'arsa a matsayinsa na gwamna ya zo da wanda suka taso daga Yemen a cikin jama'an su akwai wanda kaza su ma suka zo wanda suka taso daga kaza to cikin mutanen da suka zo da wata tawaga wanda shine jagora kamar gwamna na gurin akwai Fudala ibn Ubayd an gama kintsawa yanzu an yi layi ga abokanan gaba a can saboda musulunci baya yarda da reni baya tsokana kamar yadda muka faɗa a karatun jiya amma in ka zo ka ce zaka yi da shi kuma ba bacci zai yi ba to an shirya an yi sahu wani mutum ransa ya ɓaci ya ce ya- cikin sahabbai kenan ransa ya ɓace ce yanzu waɗannan su da suka san ba kan gaskiya suke ba kan ƙur'ani ba in sun mutu ma wuta za su shiga mu tsaya muna ɓata muna muna abin nan a kansu shi kadai kawai ya ga gara fa a ji a ɗanyi flashin fa hamala rajulun min almuslimin ala saffin rum hatta dakhala fihim kawai sai ya afka ciki kawai ya shiga cikin su ko me ma zai faru ya bubbuga ya bubbuga ya bubbuga ya kekketa ya tada ƙura fasahan nas su kansu sahabbai a nan ya shi kadai zai tafi wannan taro mai yawa ya shiga cikinsu su kansu ka fara magana subhanallah yulki bi yadayhi ila tahluka da kansa wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka sai suka fassara wannan ayan da ka Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka sai suka fassara kar ku jefa kanku da hannayenku zuwa ga halaka suka ce yulki bi aidihi ila tahluka su ba su dauka karatun a gaban annabi ba wanda yake nuna maka muhimmancin zuwa wajen malami fa qama abu ayyub al ansari abu ayyub sai ya ce kai kun shiru sai ya tashi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum latu'awwiluna hadhihi al aya hadha at ta'wil kuna fassara wannan ayan da ka irin fassaran da kuka ga dama wa inna ma unzilat hadhihi al-aya fina ma'shar al-ansar wannan ayar akan mu ne mu gungun mutanen Madina akan mu ta sauka yanzu sun saurara su ji ba irin fassarar su ba ya fassarar gaskiya take lamma azzallahu al-islam suka ce lokacin da Allah ya sa musulunci ya samu kafuwa wa kasura nasiru masu taimakon musulunci suka yawa da musu abu ayyub al-ansari ba shi ya bada guri ba aka gina masallaci aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza da makamantansu manya-manya a cikin garin madina masu kudi sun yi sun bada dukiyar sun bada dukiyar sun yi duk abin da za su iya to sai suka ga ai yanzu wani ma ya taso ya musulunta kuma yana da kudi kaba ma ya ya okay kaba da ma ya musulunta ai to shi ma ya farfado dukiya ta taso yana da kudi ya kamo mu a kudi ya kamo a kaza fa qala ba'duna li ba'din sirran duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai a cikin mu sai muka fara mitin mu masu kudin farko da muka taimaki musulunci tun a farko sai muka ce muka fara mitin a sirrance me muke fada inna amwalana qad da'at mu fa a baya dukiyarmu mun halakar da dukiyar da yawa wa inna allaha qad azza al-islam wa kathura nasiru musulunci kuma Allah ya karfafa shi ya kawo waɗanda suke da yawa kamar mu falaw aqamna fi amwalina me yasa mu yanzu mu kuma ba za mu huta da da ciyarwa fi sabilillahi ba wa anfiqu fi sabilillah me yasa mu ba za mu kame daga ciyarwa fi sabilillah mu je mu gyara dukiyar da muka halakar da ita da yawa wasu kuma da yanzu suka shigo suna dukiyar su kuma bar su je su yi taimako mu mu tafi mu je mu yi haka fa aslahna ma dha'a minha duk abin da ya halaka na dukiyar mu je mu gyara fa anzalallahu fa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaina ma qulna Abu Ayyub al-Ansari ce sai Allah ya saukar ga aya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana raddi a abin da muka fada Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillah ku je ku ciyar da dukiyanku fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wannan mutumin da ya shiga cikin kafirai ya yi flashing din su ya fito ba su ne tulqu bi aydikum ila tahluka ba mu ne da muka ce yanzu zamu daina ciyarwa bar wasu su je su yi mu mu gyara dukiya mu ne zamu jefa kanunan mu zuwa halaka domin dukiya ba a tsayawa da ciyar da ita duk wanda ya tsaya ubangiji zai ja ta baya karka yaudaru kai mai kudi karka gajiya kai yau kai gobe kai ka ce yanzu ni bari in sarara shedan ya gaba ya fara cin nasara kanka ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i dama shedan kullum zai zo yayi ta muku barbara yayi ta muku zawarci yana saka muku cewa za ku talauce ya sa muku talauci tsoron talauci yayi ta umarcin ku da alfasha dan shedan in ya tashi kana da kana da billions da kudi wala sai hana ka yin aikin alkhairi na 500 in ba a yi sa'a ba gurup ɗin ‘yan ƙwallo ya zo ka ɗauki miliyan biyar ka ba su in ba a yi sa'a ba wani abinka na alfaharin siyasa ya sa ka ɗauki miliyan goma ka bayar alhali ga gurin da ake buƙatan dubu ɗari biyu ba ka ɗauka ka bayar ba in ba a yi sa'a ba shaidan zai ce ba jiya ni na yi ba shekaran jiya ba ni na yi ba duk taimakon da ake in ka haɗa na 'yan masallacin ko na 'yan garin ko na 'yan ƙungiyar in ka haɗa ɗarinsu ai babu wanda zai dau ɗaya bisa goma nawa duk ba ni nake ba yanzu sai na ƙara wallahi shaidan ya halakar da kai wala tulqu bi adikum ila taluka abu ayyub ya ce wannan shine fassaran aya har taimakon marayun nan zaka ce a ni wancin karam ba ni ne na bude asusun da dubu goma ba kuma ni ma na zo na ƙara dubu goma eh ko ba haka bane ya ce a to yanzu ka ai ba sai na ƙara ba wallahi shaidan ne wala tulqu bi adikum ila tahluka attahaluka shine tumsikuna tum, tumsikuna amwalakum kuna rike dukiyoyin wallahi yaqulu la tumsikuha kar ku rike su kar ku zama aral diet kar ku zama goalkeepers ko ku zama masu sakewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka yake ta fa kana tahluka al-igamatu ala al-amwali wa islahiha yace sai zama halaka shine ka hau kan dukiya ka je kai ta gyara ta ka daina aikin da kake na alkhairi wa tarakta al-ghazwa yace kuma har ma mu ce mu yanzu ba he mun je yaki ba ai yakin da muka yi wancan shekarun baya sun wadatar yanzu ba mu da matsala fama zala abu ayyuba yace abu ayyuba tunda aka saukar da ayan nan dan su bai gushe ba ya dukufa da shi ake duk wani abu na jihadi da duk wani abu na taimako na dukiya hatta dufina bi ardir rum har Allah ya ɗauki ransa a wannan gari na Rum ya rasu aka binne shi a wannan garin yana zuwa yana yin jihadi yana karantarwa dukiyarsa tana kaza sannan dukiya tsiyatta shi ne shaɗan ya ruɗe ka kace na yi jiya na yi shekar jiya na yi kaza kana daina cewa ubangiji dama shi yake baka yi an fi umfakale ka ciyar in ciyar maka Allahumma ati munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa ka mayar masa shi sa annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ma nafadat malun min sadaqa babu dukiyar da ake mata sadaka take karewa duk lokacin da ka bayar ubangiji fa huwa mukhlifu ubangiji shi zai dawo maka da ita masu ƙananan kuɗi ma suke cewa in suka shiga talauci sai su je su yi sadaka kana yin sadaka sai ga Allah ya dawo maka da ita sannan in kana neman farin ciki fitar da dukiyarka kai amfani da ita in kana neman farin ciki in kana neman farin ciki kar ka jira sai an tambaye ka ka duba gunda ake bukata ka je ka saka dukiyarka ba tare da an tambaye ka ba in kana cikin son ƙarin kana son farin ciki kar ka yadda a tambaye ka a gurin da ake da bukata kuma kana da iko ba za ta nakasa ka ba kuma ka ce baka yi ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wannan shine sababin saukan wannan aya din imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa fadin Allah makiyin sarki wa anfiqu fi sabilillah ay tasaddaqu ya ahlal maisara fi sabilillah ay ya ku wanda Allah yayi wa yalwa ku ciyar fi sabilillah yana nufin da'ar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka ay wala tumsiku bi aydikum an sadaqa fatahlaku fatahliku kar ku kame daga yin sadaka wanda kuka saba yin aikin alheri da kuka saba ku ce ni nayi na gaji fatahliku to za ku halaka wa haka za kala muqatil wannan shine muqatil ya fada abdullahi dan abba zake cewa wala tumsiku an sadaqati fatahliku shi ma ya fassara ta da haka kar ku rike dukiyarku daga sadaka dan kuna yi jiya da shekaran jiya yau ku ce bari mu tsaya wasu ma su je su yi wallahi kun halaka ba laifi bane wasu ka ce wasu ma su shigo mu ƙara ƙarfi tare amma baka ce ni na janye ba duk sanda duk sanda dukiyarka zaka ce ni fa nayi kokari na ni fa na gama to daga nan shedan ya fara cin nasara akan ka ka ce ni fa nayi ni yanzu me kar ma wani sake tinkara na an samu matsala Allah ka tsare mu daga wannan kuma babu abin da zai taimake mu daga rashin samun matsalan sai tunatarwa junanmu irin waɗannan karatuttuka din muna jin ya sahabbai suka yi ya ya faru da dukiyansu Umar dan Abdulaziz a wajen ciyarwa har yana dab da zai rasu yace ya fahimci zai rasu a fito da duk dukiyarsa aka ce ya Umar bin Abdulaziz ga yaya da kake da su ga kaza zaka fitar da dukiyarka Umar dan Abdulaziz ke cewa ya'yana ko na kirki ko na banza idan na kirki ne wallahu ya tawalla salihin Allah zai kula da su ba zai bar su ba in na banza ne ya zan bar musu dukiya wa 'ya'yan banza ya ciyar da ita duka bayan ya rasu an ce duk wani abu na dukiya da za a yi babu wanda ya fi 'ya'yan umar bin umar bin abdulaziz taimako ya rasu babu kuɗin amma ubangiji ya ba su kuɗin dama shi ma ba babansa ne ba shi ba ubangiji ne ba shi haka imam malik rahmatullahi ta'ala alaihi haka wasu daga cikin sahabbai haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai bari a gidansa an tambayi bara ibn azib game da wannan aya aka ce ahuwar rajul yahmilu alal katiba mutum ne turku bai duk da taluka mutum ne ya abin nan halakar da kansa ya afka cikin rundunar yaƙi ya ce la walakin na hurrajul yusibu zam sai fassara ta da wani abu kuma daban ya ce mutum ne zai yi zunubi fayulki biya daihi wai kolo kad balaktu fil ma'asi da kansa sai shi ya aikata zunubin amma ka ji yana cewa ni fa zunubi na yayi yawa ai ni babu fa'ida ma tuba ni ina ga Allah ma ba zai yafe ni ba wala turqu bi adikum illa taluka in ka duba kaman opposite din wancan ne wancan yawan alkhairi yasa ya kame wannan kuma yawan shardi yake ganin ma ya mutu ya lalace shi ba zai samu rahama ba nafsi fassara duk ya tafi wannan shine al-ya'su min Allah wa anfiqu fi sabilillahi sai aka ce fi sabilillahi ana nufin al-jihad wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin na'am ala ramma
wa atimul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
Allah subhanahu wataala ke cewa wa atimmul hajja ku cika aikin hajjinku wal umrata da umra lillah dukansu ku yi su don Allah ne fa in usirtum da za a hana ku ƙarasa aikin hajjin ku riga kun ɗauko sai aka yi blocking ɗinku ko makiya ko rashin lafiya ko uzurin biza har kayi niyya ka zo ko ka samu problem ko har ka zo jidda a ce ka koma wani abu da ya hana ka famastaisara min alhadi to sai ka yanka abin da ya sauwaka na hadaya a gurin da aka hana ka aikin hajji din misali ka yi ɗauki miƙaci niyya daga miƙacinka na jidda na rabir eh wanda ake ci masa juhfa wanda yanzu ya fada ruwa ko kuma daga zulhulaifa kana cikin tafiya sai wani rashin lafiya mai tsanani ko kuma makiya abokanan gaba ko wani abu dai yasa ba za ka karasa aikin hajin ba ta gurin da ka tsaya Allah ce fa mastaisar min alhadi sai ka yanka abin da ya sawwaka na hadayanka wala taliqu ru'usakum a gurin da aka tsaye da kudin kar ku aske kawunanku hatta yablug alhadi mahilla har sai kun yi yanka har sai kun yanka din kar ka ce a tunda yanzu a tsaye da mu bari in yi aski sannan na yi yanka a ka yi yankan sannan ka yi aski din saɓanin wanda ubangiji ya ba shi iko shi kuma ya je ya yi aikin hajjin shi kuma an ba shi dama ya yi aski kafin ya yi yanka za mu zo mu yi bayani a gaba ina so a duba da kyau to da za mu zo fi da hukunce-hukunce fatimul hajji wa umrata lillah a cika hajji in an fara lalle ya zama wajibi wannan fi'ilul amr ne a timmuhu ko a timmuhuma a cika hajji in an fara a cika umra lillah kuma a yi ta don Allah fa in usirtum da za a killace ku a hana ku karasa aikin hajji fa mastaysara min alhadi sai ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya fa mastaysara abin da ya sawwaka idan bai sawwaka ba fa ina so ku same shi in bracket in bai sawwaka ba fa wala taliqu rusakum hatta yablugha alhadiyu mahilla kar ku aske kawunan ku tunda a yanzu hukuncin ka hukuncin mai aikin haji ne kamar ka zo ka gama aikin hajin ka ne kamar yadda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam suka yanka sannan suka yi aski to kai ma haka za ka yi faman kana minkum maridan to nan gurin mun gama da waɗanda aka yi blocking din su a nan kuma waɗannan daga faman kada minku maridan su kuma su ba a hana su ba sun samu sun shiga har makka ɗin sun fara aikin hajjin to a cikin waɗanda suka wuce su kuma suka fara aiki faman kada minku wanda ya kasance a cikin ku maridan ba shi da lafiya au bihi adam min ra'sihi rashin lafiyar da ba zai hana shi aikin hajji ba fa au bihi adam min ra'sihi ko kuma yana da wani cuta a kansa wanda zai sa dole sai ya yi aski ko rashin lafiya a kai wanda sai ya yi aski ko rashin lafiya a hamata wanda sai ya aski gashin hamata to in har ya yi askin nan gudun sai ka ce fa halaka kai wani, wani abu takdiri kenan ko wani kana min kuma ridan au bihi adam min ra'asihi fa halaka ya yi askin fa fidiyatun to zai yi fidiya yanzu uzuri ne yasa zai yi aski saboda aikin haji duk wani abu da zai nuna kana ji kai yanzu wani ne na ado to an haramta shi in ko ka aikata shi sai ka biya jini to kaga aski in kaga mutum yana aski ai yana maganan ko zai je neman aure ko yana so ya abin nan abin nan ko ko ba haka bane ina keci ne ka san mun riga mun ja layi fa mun riga mun ja layi a yadda ake nan haka za a tsaya yar mu babu gaba four in one fafidiyatun za a yi fidiya min siyamin na azumi azumi nawa azumi uku au sadaqatin ko sadaka da zaka ce da miskine miskine nawa miskine shida ba kamar na rantsuwa ba miskine goma au nusukin ko yanka ka yanka taure wanda akwai shekarun da aka fada daidai ke na mai layya ko ka yanka rago mai irin shekarunsa ko ku haɗu ku bakwai ku yanka saniya ko ku bakwai ku yanka rago ba fa'iza amintum to yanzu mu ɗauki fa'iza amintum ɗin mu kai shi fa'in usirtum can gurin da aka ce in aka hana ku shiga aka hana ku aikin haji famas tesar milan hadi ko to fa'iza amintum da za ku samu aminci aminci a mai ake samunsa a rashin lafiya ko a tsoron abokanan gaba a tsoron abokanan gaba very good da kuka kuka yi wannan fassara din za mu zo mu ga sabani da aka yi game da al'ihsar shin ihsar iya na tsoro ne ko rashin lafiya ma ihsar ne ko yankewar guzuri ma ihsar ne guzurin ka yanke ta yadda ba za ka yi isa ba shi ma ihsar ne bayan malamai sun yi ijma'i cewa makiya in suka hana ka wucewa wannan ihsar ne saboda shine ma ayan ta zo kisa Allah ce fa idza amintum in kuka samu aminci daga abokanan gaba daga tsoron da kuke ciki faman tamatta bil umrati wanda a cikin ku aikin hajjin sa tamattu'i ne wanda ake hadawa da umra anan gurin shi ma ku rike ka'ida duk aikin hajjin da kaji an ce za a zubar masa da jini yana da sababi guda biyu ko ya zama ne ya tara sababa guda biyu ko kuma ya tara prerequisite na sababa din duk inda kaji an ce za a yi yanka aikin haji ɗayan biyu ne na ɗayan wanda dole shine a ciki shine ka hada aikin haji guda biyu hada aikin haji biyun nan yake sawa a yanka na biyu wanda ba prerequisite bane duk da cewa kuma sababi ne na ba za a haɗa aikin hajjin biyun ba shine na biyu ɗin shi kuma ya zamana daga gurin da ka ɗauko aikin hajjinka bayan miƙaci ne ko kuma gurin da ya kai ƙasaru ne a bisa mafi ingancin maganganun malamai masu yawa kamar yanzu wanda ya ɗauko harami daga jidda kaga guri ne da ya kai za a yi ƙasaru amma kuma ai bayan miƙaci ne ɗan jidda ai yana cikin miƙaci na bayansa sau da shi ɗan jidda daga gidansa zai yi ihrami kamar yadda ɗan makka daga gida zai yi haka wanda suke badar wanda su ɗauka daga yambo da sauran can baya da su haka wanda suke ta'if haka wanda dai suke cikin abin nan miƙaci yake baya da su to shi sa aka sa shi da ƙasaru ya zama da gurin ya kai ƙasaru ba za a baka hukuncin 'yan makka ba hukuncinka ba hukuncin 'yan makka ba ne domin ɗan makka shi baya haɗa aikin haji biyu shi ɗaya yake haɗawa don haka ɗan makka babu yanka a cikin a aika kan ɗan makka babu zubar da jini to shi sa Allah subhanahu wataala nan waje yake cewa fa iza amintum faman tamatta bil umrati ila al hajji wanda ya dauko tamattu'i na umra zai hada shi da hajjin sa tunda mai aikin hajjin tamattu'i ai zai fara yin umra ne idan yi umra ya ajiye ta in tsakaninsa da aikin haji zai kai wata ma zai zauna wata yana duk abin da aka hana shi zai kusanci iyalinsa zai yi aski zai ke sa kayan gida zai ke turare har sai ran takwas ga wata to duk wanda ya santa matu'i yayi to fa masai sar min alhadi ya tabbata ya tanaji hadayen da zai yanka da mai tamattu'i da mai kirani kenan mai kirani shi kuma tazarce zai yi amma aikin haji da umra ne a hade amma shi in ya ɗauko aikin hajjinsa daga miƙaci shi in ya yi wannan ɗawafin farko ɗawafin kudum ya je ya yi sa'ayi sa'ayinsa na hajji ne to shi in ya zan zuba zai aski ba zai ci gaba da zama da kayan ihraminsa domin ya haɗa umransa ta shiga cikin aikin hajjinsa amma ba zai cire kaya ba sabanin mai tamattu'i da zai cire kaya ya yi ta wata yawansa shi yasa ma aka kira shi tamattu'i ya tamatta bimra'atihi amma wannan ba zai tamattu da ita ba wannan zai zama cikin ihraminsa har ranar takwas a fita ranar mina a je a kwana ran tara a je arafa ran goma a dawo ran tara din a dawo muzdalifa a kwana washe gari ran goma a je a yi jifan shedan a yi aski a yi yanka to nan ne kuma zai je tawaful ifada nan kuma mai kirani shine yayi tahallulin da zai iya kusanta matarsa amma shi mai tamattu daga yayi umara zai kusanci matarsa Allah sa karatun ya fito to ubangiji sai ke cewa faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi lalle fa abin da ya sawwaka da hadaya ne ku rike yanzu can aka ce fa in usirtum famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin ay faman lam yajid menene yawa wala taliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla ko faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fa bidatun min sam yawa a can gurin aka ce fa idza fa in usittum fa sai tarmina hadi kawai faman sai sarbin al-hadi a can ga wanda aka musu ihsari wanda aka killace su in ba ku ba aka muku ihsari abinda ya sawaka na hadiya ba a ce faman lam yajid ba ba a ce kaza ba a ce komai ba sai aka kyale su nan kuma sai aka ce wa man tamata bil umrati ila al hajj fa masaysar min al hadi abinda ya sawwaka na hadaya fa man lam yajid in bai samu ba fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj zai yi azumin kwana uku kafin ya gama aikin hajjinsa kafin ran goma ga wata ko kuma kafin ya gama zaman mina daga ranar da ya karde a gama wa'annan ayyamin tashrikin bai kammala ba uku in ya ga dama ma ran takwas ya ɗauka ran tara duk da cewa suna cewa makaruhi ne ranar arafa duk ya dai yi a cikin wannan kwanaki ɗin wa saba'atin idza raja'tum da kuma azumin kwana bakwai idan kuka dawo daga gama aikin hajjin ku koda a makka ne kun gane ba gane ba ko yawwa wa saba'atin idza raja'tum idza raja'tum shine ba'da intihaikum min min an-nusuk bayan kun gama aikin hajji shine raja'atun kenan ko a makka ne ka azumci bakwai ko a hanyar tafiya jirgin ku zai yi transit a Egypt a transit din nan sai kun yi kwana 15 sannan ku samu bukin da zai dawo Najeriya sai ka yi sha Egypt a hanyar tafiya ko kuma idza raja'tum ila ahlikum Najeriya kenan ko in ka dawo garin ku a Najeriya ka karasa wannan guda bakwai din tilka asharatun kamila wannan sune goma guda cikakku full 10 azumi kenan talasata ayyamin fil hajji a lokacin aikin haji wa sabatin idza raja'tum da bakwai bayan kun gama aikin haji koda a makka ne tilka asharatun kamila ko kuma ka dawo cikin iyalanka wannan sune goma guda cikakku wannan tilka asharatun kamila ta'kid ne zalika wannan azumin da muka fada da yankan nan liman lam yakun ahluhu hadir al haram ga wanda iyalansa ba mazaunan makka bane in mahaifinka da matarka da iyalanka suna makka to ai kai daga gidanka za ka ɗauki niyya kuma sai ran tara za ka ɗau niyya kaga baka da umra mun kun gane ƙa'idar na faɗa abin da yasa ake zubar da jini shine hada aiki guda biyu wanda yake makka kuma shi da ba zai fito ma sai ran takwas ga wata daga ya tashi zai ce labbaik allahumma hajjan shi babu tamattu'i ba kirani shi ifradi ne kadai haka babu yanka a kansa zalika liman lam kun ahadu hadir masjidil haram wanda iyalansa ba sa cikin makka shi sa aka yi sabani me ake nufi da cikin makka ana nufin bayan miƙaci kamar mutanen jidda shi ake nufi kamar mutanen su taso daga bayan tan'im daga wa'annan ake nufi aka ce ana nufin farfajiyar cikin makka ne wa'anda suke cikin 'yan makka su ake magana da shi shi ne magana mafi inganci amma wanda suke jidda za su ɗauko ta matu'i wanda suke badar za su ɗauko ta matu'i wanda suke ta'if za su ɗauko ta matu'i saboda ya kai ƙasar wanda suke garuruwa masu nisan nan duk za su ɗauko ta matu'i su zubar da jini amma ɗan cikin garin makka ba sai ya yi haka ba zalik wa liman lam kun arhu hadir masjid haram wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba wa'annan abubuwan da muka faɗa da makamantansu da ubangiji yace ayi imamu sa'idi ok to kafin muje kafin muje a cikin ayan wa timmul hajji wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara min al hadi wannan mun fassara wala taliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla mun fassara shi faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi nan gurin akwai sababin saukan wannan gurin duk wanda ya zama na ba shi da lafiya ko akwai ciwo a kansa fafidiyatun to zai bada fidiya imam al-bukhari da imam muslim da ahmad da abu dawud sijistani da imam tirmizi da imam nasa'i da ibnu majah kowa kenan kowa kenan duka daga ka'ab ibn ujra daga ka'ab ibn ujra Allah ya kara masa yadda kale yake cewa waqafa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kaina a hudaybiya wa ra'asi yatahafatu qumlan qumlan qummala kenan ko qummalan ko menene wancan ayan take fada me ce ayan nan wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal mi wal qummala yace sai yaga ba yanzu wannan sahabin Allah ya kara masa yadda ba zai je dawafi ba aikin haji to sai annabi ya ga kwarkwata suna dawafi a kansa shi ma suna ta yawo wannan yayi nan wannan yayi nan sai susa yake da tashin hankali fa qala sai annabi yake cewa yu'dhika hawamuka wannan annobar tana cutar da kai ne qultu na'am wannan sahabin ibnu ujra yace kware da gaske suna cutar da ni ka'ab kenan yace suna cutar da ni qala sai annabi ke cewa fahlik ra'sak ka aske kanka aw qala ihlik ko kuma annabi ce masa ya aske qala fiya nazalat hadhihi al-aya yace a kaina ne ma wannan ayar ta sauko faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin yace a kansa ta sauka annabi yace ya aske sai annabi ce masa sun talatata ayyami kai azumin kwana uku aw tasaddaq bi farqin bayna sitta ko ka samu rabin sa'i ka ciyar da mutun shi da kowa ka bashi rabin sa'i rabin sa'i rabin sa'i aw unsuk aw unsuk bima tayassara ko kuma ka yanka abin da ya sawwaka a gare ka haka yazo a sababin saukan wannan aya din haka dai imamu tabari da imamu al-bagawi da ibnu atiyya muna ta fadan ibnu atiyya ba mu introduction kan ibnu atiyya ba ibnu atiyya babban malamin tafsiri ne hadadde a cikin tafsirin sa da yake ce masa al-muharrar al-wajiz fi tafsir al-binnan kitab al-aziz al-muharrar al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz mujalladi shida ne shi ibnu atiyya ya rasu a shekara ta 546 554 afwan eh 546 546 kaga yana yana nan kusa da su wane ne bayan su Imamul Ghazali ko kuma layin su Imamul Ghazali su Imamul Ghazali 555 ko babban malamin tafsiri ne Imamul Qurtubi shi ma haka haka Ibn Kathir shi ma haka wannan sababin shi suka saukar daga a wannan gurin da aka ce man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk saboda haka duk wanda yake da ciwo a kansa ya aske gashi to duk wani abu kuma da aske shi ado ne in uzuri ya kama sai kayi to sai kayi wannan kamar aske gashin hamata kamar aske gashin gaba kamar aske duk wani gashi da ke jikinka aske gashin baki eh uzuri ya kama sai an taba gemu duk wannan sai an yi wannan sadaka sai an yi fidiya din nan sai ta sauka a kansa imamu sa'idi yake cewa wannan ayan tana da fa'idodi da yawa a cimmul hajji wal umrata lillah fadin Allah subhanahu wa cimmul hajji wal umrata lillah akwai fa'idodi kamar haka na farko wajibcin hajji da umra da farillancin su wannan kuma dalili ne ga wanda suke cewa umra wajiba ce ko da sau ɗaya a rayuwar ɗan adam a duk sanda ya samu dama yanzu da mutum zai samu daman aikin hajjinsa sai ya je ya yi ifradi kaga ba umra a ciki to a ƙaulin waɗanda suka ce aikin umara ma wajiba ce to duk sanda ya samu dukiya kuma fa annabin sai je sauke umara in kuma Allah kai ka aikin haji kai tamattu'i shikenan wa atimmul hajji wal umrata lillah sannan wannan aya ta biyu wannan aya fa'ida ta biyu tana nuna mana wajibcin cikata in ka fara dole sai ka kammala ba a yankewa na uku imamu sai da yake cewa wannan hujja ne mai karfi ga waɗanda suka ce umara wajiba ce dalili ne mai kyau na hudu na faɗe shi a baya na biyar wajibi ne ka kyautata aikin hajjinka tunda Allah cewa atimmul hajja in ka fara ba yankewa in kuma ka zarce ka yi mai kyau shine itmam din na shida yin ikhlasi a lokacin aikin hajji da kuma dukkan ibada wa atimmul hajja wal umrata lillahi ba don kowa za ka yi ba don Allah za ka yi na bakwai wanda ya shiga aikin haji baya fita daga cikinsu har sai ya kammala su sai dai waɗanda aka musu istisna'i Allah ya ce fa in usirtum sai dai waɗannan amma duk wanda ya shiga sai ya kammala kammala shi kuma hatta yablugha alhadiyu mahilla har sai hadaya ta kai mahallinta shine gama aikin hajin karanan goma ga wata to nan gurin akwai matsala da ban fada ba ko da ke zan iso ta can gaba da ke na yi jotin insha Allah ba zan manta ta ba wayanda aka hana su su ba sa ciki na rashin lafiya ko mutum ya bata ko makiya ko guzuri ya yanke wayannan su duk inda abin ya same su babu matsala to nan gurin akwai wata matsala da to ina ga zamu iso ta ita ma matsala ta al-ishtirat shin dole ne banda blocking na abokanan gaba in rashin lafiya ne da guzurin ya yanke maka ka katse ka kasa karasa aikin hajjinka shin nan gurin kai kana da mai matsalolin da suke kanka kaga wannan ji an ce wasu terminal hadi in bai samu hadi ya mai zai biyo ba za mu tattauna nan gaba saboda akwai sahabiya duba'ata bintu zubair ibn abdul muttalib annabi ya je gidanta take ce masa ga manzo Allah ga zan je aikin haji gani ba ni da lafiya zan yi sharadi annabi ce ki sharadi yace in kika yi sharadi menene sharadi shine idan kina tafiya aikin haji in zaki dau niyya daga miƙati in kika ce labbaik allahumma hajjan sai ka ce allahumma in habasani habisun fa mahalli haisu habastani ya ubangiji da wani abu zai rike ni ya hana ni shiga to gurin da abin ya rike ni din nan ne gurin aikin haji na zan karasa babu komai kuma a gare ka sai malamai suka ce to dole ne wannan sharadin ga kowa wanda aka hana shi ko kuma ga marar lafiya ne kadai tun daga annabi abin da ya gaya mata lain usirtum baya ciki amma marar lafiya fa da wanda guzurin sai yanke fa da wanda ya bata ya bata har aka gama aikin haji sai bayan sati da gama aikin haji aka samu shi wallahi za ku je wasu matsalolin ana faɗa kamar kamar wasa wallahi sai ka zama wakili cikin wakilan aikin haji kai ta gani wannan abu wallahi talla sai bayan aikin haji an dawo maka a ce wai wannan shi kwanan sa uku a jidda ya bata al'abin tausayi to ya hukuncin sa ina ga insha Allah za mu tattauna akan Imam Sayyid yake cewa mas'ala ta gaba famastaisara min alhadi wan idan fa in usirtum in aka hana ku shiga karasa aikin haji famastaisara min alhadi to ku ji me uwan usaidi ya fada ai fasbahu mastaisara min alhadi ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya wa huwa sabu badana aw shatin yazbahu hal wa yahliku ya fadi dai wancan abubuwan da aka fada ya yanka abin yankansa ko yayi aski afwan yawa yanka hadaya mastaisar bin alhadi wannan hadiyan shine taure ko rago ko mutum bakwai su yi tarayya a saniya ko a raguma daga nan sai ya yanka daga haraminsa saboda an killace shi yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata lokacin da aka hana su lokacin da mushrikai suka hana su a shekaran hudaybiya mun tattauna jiya ya ce imamu sa'adi ina so ku ji maganganun saboda akwai gunda za mu tattauna sai imamu sa'adi yake cewa faman lam yajidil hadaya wanda bai samu hadaya ba fa in ustibtum famastaysara min alhadidin nan wanda bai samu hadaya ba falesun badalahu ashrata ayyamin sai yayi azumi goma maimakon hadaya din kama fil mutamatti'i kamar yadda aka gaya wa mai tamattu'i faman lam yajid fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu sannan yayi tahalluli wannan magana ne gaskiya khilaf ar-rajih Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya tattauna mas'alan da kyau yake cewa ubangiji abin da ya fada fa in usirtum famastaysara min al-hadi ba ce faman lam yajid ba ka yi kiyasinsa da mai tamattu'i da ya je ya gama aikin hajjinsa yana cikin kwanciyar hankali ka ce shi ma fasayamu salatati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum ya kwana goma wannan kiyas ne ma alfari saboda haka babu wani azumi ga wanda bai samu daman isa makka ba kuma bai samu abin da zai yanka ba shi kenan ya fadi a kansa kawai sai dawo gida Allah ba shi iko ta shekara ya koma wani ce magana mafi inganci to ina ga duk sauran matsalolin mun tattauna su fa in usirtum fa masaytar fa idza amintum in kuka samu aminci ta yadda za ku iya shiga aikin hajjin har makka din fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa masaytar min al hadi wannan duka mun tattauna akan sa zalika al madhkur min wujubil hadi ala al mutamatti wannan abin da muka faɗa na abubuwan da aka ce wajibi ne mai tabattu yayi liman lam yakun ahlu hadil masjid al harami wattaqullah wa'alamu anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa a wayannan abubuwa na'am alaramma
الحج أشهر معلومات
mm.
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله
Mm.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ubangiji yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat wannan akwai takdirin mahzuf akwai wani abu da aka shafe wanda in ka zo fassarawa za ka kaddara shi alhajju waqi'un fi ashhurin ma'lumat lalle hajji yana aukuwa ne a wasu watanni sanannu sabanin azumi azumi a wata ɗaya ne kadai an san shi amma aikin hajji fa wata uku duk wanda ka zaba kai kai kai kudiri a ciki baka da matsala ko shawwal ko zulqa'da kar ya wuce goma zulhijja ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja ai duk wanda ya wajabta wa kansa aikin haji farada fihinna alhajja ai ahrama bihi لأن الشروع فيه يصير فرضا كان فارا ويدو فرلا أغريكا ولو كان نفلا كما كودا نافلا ne. alhajju ashirin ma'lumat faman farada fihin alhajja duk wanda ya fardanta wa kansa aikin hajji fala rafasa babu kusantan iyali wala fusuka babu maganganu ko ayyuka na fasikanci wala jidala babu musu da musan- mu- mu- musu fil hajja aikin hajji wa ma tafalu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya'lamuhu Allah ubangiji yana sane da shi wa tazawwadu in kun zo tafiya aikin haji ku tabbata kun dauki guzirin da zai hana ku kuje kuna roko kuna shiga mawuyacin hali ku dauki guziri fa inna khairaz zadi taqwa amma a cikin guzirin kala biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi akwai physical akwai spiritual physical guziri da spiritual guziri physical guziri shine ka rike kudi ka rike dala ka rike naira ka je ka canza ta zuwa riyal ta yadda duk abin da kake bukata za ka saya za ka biya kudin wajen kwana za ka shiga mota ka tafi harami za ka yi ibadanka a nitse spiritual kuma shine wata zawwadu ku yi fa inna khairaz zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine na tsoron Allah bayan ka rike dukiya to ka tabbata tsoron Allah zuciyanka kuma yafi dukiyar yawa wattaquni ku ji tsoro na ya ulil albab ya ku masu hankali ni kadai za ku ji tsoro alhajji ashirin ma'alumat lalle wata an azumi ko kuma wasu suna yin takdiri daga farko ashhurul hajj ashhurul ma'alumat ashhurul hajj ashhurul ma'alumat ko kuma alhajj waqi'un fi ashhurin ma'alumat طيب imamun shafi Allah ya masa rahama yake cewa bai halatta a yi ihrami a aikin hajji ba sai a cikin wannan watannin da aka fada duk wanda ya dauka a wani watan hajji bai yi ba na'am to imamul qurtubi ya fara ya dan masa raddi yake cewa to ai shi wannan da yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat watannin hajji watanni ne sanannu faman farada fi hinnal hajja lalle kai malamai kenan da abin da kafa dalili da shi kuma za a maka za a kafa maka dalili faman farada fihin alhajja duk wanda ya dau ya wajabta wa kansa aikin hajji a cikin su imamu shafi yake cewa wannan yake nuna a cikin wannan watanni uku ne shawwal dhulqaida da dhulhijja yace banda su babu imamu qurtubi yake cewa ai wannan kuma shi yake nuna banda su din kuma akwai domin cewa Allah ya alhajja shirin malumat ya faɗi hukun nan ya ce faman farada fi hinnal hajja wanda a cikinsu ne ya yi harama falara fata wala fusuka wala jidala fil hajji kenan wanda ba a cikinsu ba fa mafhumul mukhalafa shi ne nanu za a yi amma dai magana mafi inganci wanda shi ma mazhabar malikiya ta tafi a ciki ta fi raja'a zuwa ga me zuwa ga cewa a wayannan watanni ne guda uku faman farda fi hidal hajja fala rafasa me ake nufi da rafasa jima'i aljima shi ake nufi duk wanda ya shiga aikin hajji da ijma'in malamai ajma al-ulama ala anna al-jima'a qabla al-wuquf bi arafa mufsidun lil hajj malamai sun yi ijma'i duk wanda ya sadu da iyalinsa kafin aje tsayuwan arafa aikin sa ya la aikin hajjin sa ya ya bargaje wa alai hajjun qabil wal hadi sai wata shekara dole ya zo ya biya kuma zai yi hadaya wannan ijma'i ne kuma dukkan malamai sun fassara arrafasu da jima'i sai dai sun yi sabani wasu abubuwan za su iya shiga ciki abdullahi bin umar da tawus da ata wa ghairuhum suka ce arrafasu al-ifshahu lil mar'ati bil kalam kake maganan da ma'aurata suke yi da mata kai da matarka kai maganan da a matsayinka namijinta za ku ke yi na sha'awanku na ma'aurata ku rike fa da matan wannan shine ra'ayin Abdullah dan Umar wannan shine Tawus da Atha ibn Abi Rabah dalibin Abdullah ibn Abbas yace wannan duk shine ra'ayin su cewa in har ana fassara arrafatu banda jima da wata magana ce da ya shafi mata ko ya shafi sha'awa na mutum to ya zama in an yi shi a gaban mace ne a gaban mace ce kayi arrafatu wannan shine ra'ayin Abdullah dan Umar da wasunsu amma in ku ya ku maza ne kamar yadda maza ma'aurata in sun hadu suke zancen su irin nasu in ku ya ku ne babu laifi ko da a lokacin aikin haji ne wannan kuma shine ra'ayi na Abdullahi dan Abbas shi yasa wani lokacin Abdullahi dan Abbas yana tafiya da dalibansa da aminansa sai yayi wata magana da take nuni zuwa ga ta da sha'awan ɗa namiji ga iyalinsa kuma a cikin aikin haji wa hunna yamshina biha hamisan in tastuki tsair tsairu na nik lamisan kana jin kalmar nik akwai matsala ya kawo wannan kalma ne domin wannan kalma ce ta larabci ina ga kamar turawa ma nan suka ɗauke ta nakin ko? nak ko ba ka bane ana aiki da ita yes suna aiki da ita yake yana nuna bisa jima'i to haka ita ma naka ya nuku yana nufin kusantan mace sai abdullahi dan abbas yayi wannan kalma din yana yi abokanansa da suke gurinsa Hussein ibn Qais sai ya kalli abdullahi dan abbas yake cewa atarfusu wa anta muhrimun ya zaka yi arrafasu alhalin kana cikin harama to kai bawan Allah masanin Qur'anin zaka yi wa wanda su bayin alsu wanda Allah ya zabe su ya sanar da su Qur'ani faqala sai abdullahi dan abbas yake cewa innar rafasa ma qila inda nisa'i arrafasu in kai magana mai tada sha'awa ita ce wanda kai ta a gaban matan ba a tsakaninku ku mazan ba kaga ra'ayin Abdullahi dan Abbas ra'ayin Abdullahi dan Ubar ne ya zama suna gurin matarka kana tafiya da ita kana mata magana na ma'aurata wannan shine kai rafasu fala rafasu wala fusuqa la jidala fil hajji wala fusuqa alfusuq shi kuma jam'i ne na ma'asi na dukan wani sabo yani jami'al ma'asi kullaha fala rafatha wala fusuqa karkai dukan wani sabo wannan sabon ana hana ka a aiki ba a aikin haji ma karkai a aikin haji kuma min babi aula fasikanci aikin haji yana bata shi ibn abbas haka suka fassara shi abdullahi dan umar da wasu jama'a suka ce alfusuqu itiyanul ma'as itiyanu ma'asi la azza wa jalla suka ce shine sabo na Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce alfusuqu shine at-tanabuzu bil alqab bisa lismul fusuqu ba'da al-iman wasu ka ce alfusuku shine kai zage-zage kai ta'ashar domin annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun annabi kuma ya faɗa alhajjul mabrur ko kuma man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaka raja'aka yawmi waladatu ummuhu duk wanda yake yi aikin haji falam yarfuth wala fusuqa wala jidala wala rafth falam yarfuth walam yafsuq ko raja'aka yawmi waladatu ummuhu duk wanda yayi aikin haji bai yi rafasu ba bai yi fisku ba ya dawo kamar yau mahaifiyarsa ta aife shi sai nan ma malamai suka yi ta shigowa me ake nufi man hajja falam yarfuth walam yafsuk me ake nufi imamul qurtubi yake cewa alhajjul mabrur hajjin mabrurin nan da aka ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna hajjin mabruri bashi da sakamako sai aljanna shine wanda huwa alladhi lam yu'sa Allah lam yu'sa Allah subhanahu wataala fihi shine wanda a cikin sa ba a saba wa Allah ba bayan sa ma ba a saba ba farkon aikin haji tun da za ka tafi aikin haji ka yi harama ka yi ta kare kanka daga ayyukan zunubi bayan an gama aikin haji ma ka daina yin zunubi ba ka yi su ba kamar azumin nan ne tun sha'aban ko sha'aban ake ta shiri aka yi ta faɗakar da mutane watan taimako ne watan azumi ne watan karanta qur'ani ne watan nisantar sabo ne aka zo ramadan kowa ya nisanci sabo to alaman karɓaɓɓe ne shine shawwal kayi ibada kayi ramadan bayan ramadan ma a gaba ka koma cikin sabo ba shine alaman karɓaɓɓe kenan haka haka haka malamai suka fada hajjin mabrur din nan shine wanda kafin shi baka saba wa Allah ba a cikin sa baka saba wa Allah bayan ka gama baka koma ruwa wajen saban Allah ba wala jidala fil hajji shine zamu tattauna gobe insha Allah tabaaraka wa ta'ala mu ga ya ake nufi me ake nufi da jidal malamai sun yi maganganu guda shida akai wanne ne maganar da tafi inganci a cikin insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dakata a nan gurin asusun marayu dai a buɗe yake ana nan ana ta zagaya kuma lallai ɗazu mata sun gama tantance marayu da suke hannunsu sun tantance gida ɗari da gida ɗari da talatin da wani abu sun samu adadin marayu ko ɗari uku ne ko ɗari hudu da wani abu a gida ɗari da wani abu ne in ba na manta ma wala wacce kusan ina kusan ko ɗari shida suka ce min amma dai na san ya fi gida ɗari uku ya fi marayu ɗari uku gida ɗari da wani abu muna da marayu sama da ɗari uku a hannu abin da muke da shi za mu bayar wa marayun nan kuma ba na jin ya kai na mutum ɗari ba zai kai na mutum ɗari ba wanda muke da shi a hannu to kun ga lallai asusun nan yana buƙatuwa sosai wannan fa marayu kaɗai na faɗa banda less privilege waɗanda watakil sun fi wani gidan marecin ma mareci suna nan kuma list ɗinsu ni na kwamfuta na ma ya kai mutum wajen saba'in na kan kwamfuta na banda wanda yake hannun maza kwamitin abin nan na maza banda yake wanda yake na hannun mata waɗanda gidajen an turo wata matan ta zo ta saka sunan mijinta a ciki banda wannan su kaga wajen mutum ɗari biyar Allah Ubangiji ka ya ba mu yadda za mu yi Allah ka ba mu ikon farantawa waɗanda ba su da shi a cikin wannan wata mai alfarma lalle wannan taimako din a fada shi a ƙara shi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu